بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Jama'a musulmi barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Laraba goma ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai. Wanda ya dace da goma sha biyar ga watan biyar shekarar Bature 2019. Wannan shine darasi na 105 a cikin jerin giyar darussa da muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talibi wanda yake a wannan yankin anguwa da ake kira da anguwan madaci a garin zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya ubangiji allah madaukakin sarki muke roƙo ya datar da mu yan jama'a masu bibiyan waɗannan darussa namu ba su manta ba mun kammale tafsiri a cikin suratul buruj za mu shiga insha Allahu yau kai tsaye cikin tafsirin suratul Tariq. Kafin sannan za mu saurari jeren giyar waɗannan ayoyi daga bisani sai mu yi wato tattauna ayoyin gwargwadon iko insha Allah. Allah ba ta wani.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجهه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر waɗannan jiragen ayoyi su ne Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura mai albarka da shi suratu tariq kamar makamantan surori irin wannan da suka gabata wannan sura ita ma bata gushe ba wato daga kasancewa sura ce makkiya an saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan sura a halin zaman shi a makka ma'ana kafin hijira hadisi ya zo a cikin littafin al-musnad na al-imamu ahmad wanda ya karbo ta hanyar wato malamin shi abdullahi dan muhammad asali hadisin dan shi ne mai suna abdullahi yake riwaya daga imamu ahmad a inda ya ba da labari cewa mahaifin shi ahmadu dan hambali ya ba shi wannan hadisi ta hanyar malam abdullahi dan muhammad ya ce shi ma ya taɓa jin wannan malam abdullahi ɗan muhammad malamin mahaifin shi ya karantar da wannan hadisi ma'ana isnadi ya ƙara zamowa ali kenan ko ya ce hadisin ya sadu har zuwa ga sahabi mai suna abdurrahman ko kuma khalid ɗan abi jabal al-adawani wannan sahabi mahaifi ne ga wani malami mai suna Abdurrahman shi Abdurrahman din shi yake ba da labari cewa mahaifi shi ya ainihin wato karantar da shi wannan bayani wanda za mu ji Abdurrahman ya ce mahaifin shi Khalid ɗan baban Jabal al'adawani wannan suna kamar yadda alhafiz ibn hajar al'asqalani Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mashi rahma ya yi bayani a cikin littafin shi al'isaba fi tamizi sahaba ya ce wannan nasaba haka ake karanta shi da fataha fataha akan ainun da dalu wato adawani tare da wasu suna ainihin wato kiran shi da uduwani ina fata an gane amma abin da ya tabbatar cewa shine daidai shine ana ce da shi al'adawani ne domin nasaba ne zuwa ga wato banu adi ba a uduwan ba ina fata an gane Allah ya sa mu dace wannan mutumi mai suna Khalid dan Jabal ko Abu Jabal shine ya bada labari cewa wata rana ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana tsaye ya jingina da wani sanda ko kuma wani ainihin wato kibiya haka annabi yana jingina akan shi a wani anguwa da ake kira anguwan Banu Saqif wani yanki ne ani daga cikin yankunan ainihin wato kasan Saudiya a wancan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci ya zo ya same su ne domin su tattauna bayani dangane da zaman lafiya ko taimakekeniya tsakaninsu da juna sai wannan mutumi mai suna khalid ya ce sai na ji ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana karanta wannan sura wasama'i wa fari wani abun mamaki ya ce a sadda ya ji annabi ya karanta wannan sura bai musulunta ba a lokacin amma jin wannan karatu ya haddace shi kuma bai tashi ba da wannan labarin ba sai bayan ya musulunta ina fata an fahimta ya ce ya haddace suran tun daga wannan lokacin kuma bai manta shi ba har ya zo ya musulunta ma'ana wannan yake bayyana daga cikin surorin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya karanta wa mushrikai ko kuma waɗanda suke a halif ɗinsu ma'ana waɗanda suka yarjejeniyar zaman lafiya da taimakekeniya a tsakanin juna akwai wannan sura suratul tari sai dai malamai sun tabbatar da cewa wannan riwaya riwaya ce mai rauni tare da wannan mutum yana daga cikin wato labari ɗaya gyal da ake badawa a rayuwar shi wanda yake tabbatar da cewa shi sahabi ne ina fata an gane Allah ya sa mu dace amma akwai riwaya ingantacce wanda al-Imam nasai Allah madaukakin sarki ya kara mishi rahma ya fitar a qadiyyar Mu'azu dan Jabal kowa ya san kadiyar mu'azu ko wanda yake komawa anguwansu ya yi wa al'umman shi sallah to idan ya je yana musu sallah sai ya tsawaita karatu a cikin wannan sallah an ba da labari cewa yakan karance suratul baqara wani lokacin ya hada da suratul nisa a sallah daya kaga wannan a wata hajjuji ko da tarawih ina ba ta an fahimta to mu'azu dan jabal sai mutane suka rinka sallame sallah suna daina bin shi sallah labari ya isa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce ya mu'azu kakka fitini mutane daga su rinka zuwa samun falalan sallar jami'i bana kana son ka zama fitina ne ma'ana ka zama sanadin da al'umma za su rinka nisantar jami'i ko sallar farilla sanadiyan abin da kake yi in ka zo za ka yi wa mutane sallah ka rinka karanta musu surori makamancin wasama'i wa fari kaga wannan sura ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi recommending in shiga limamai su rinka yi wa mamu sallah da su ina fata an gane Allah ya sa mu dace to Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura bayan da yake bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce was-sama'i wat-tariq kamar surar da ta gabata yadda Allah ya fara rantsuwa da sama haka anan ma Allah ya rantsuwa da sama to sai Allah ya biyo bayan rantsuwa da sama da at-tariq to za mu zo mu ji bayani da malamai suka yi game da at-tariq amma asalin wato a larabci idan aka ce tariq abu ne wanda yake zuwa kaman walƙiya haka kaga walƙiya abu ne da yake zuwa mutum ba tare da ya tsammaci zuwan shi ba ko zai zo mutum baktatar unexpected ina fata an gane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisin shi ingantacce yake cewa kada magidanci ya rinka dawo wa iyalin shi kaman at-tariq yatruku laha aw yatruku ilaiha Ma'ana mutum ya rinka zuwa wa iyalin shi kamar walƙiya tsakar dare ka yi tafiya sai dare ya aini wato yi maka hanya to idan dare ya yi kakka afko wa iyalinka a cikin wannan dare ba tare da ta tsammaci zuwanka ba a irin wannan ne sai ka samu wani masallaci sai ka kwana in gari ya waye sai ka aika musu cewa ka riga ka dawo kana nan zuwa misalin karfe takwas ko tara ko wani abu makamancin haka wannan shine sunnan wato magidanci ya dawo wa iyalan shi jama'a an fahimta ko to sai dai akan wannan qadiya wasu malamai na cewa ai yanzu da ana da waya to an an samu wani zari'a wanda zai tare asalin abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan afkawa dan kaga a wancan lokaci babu ta yadda za ta san dawowarka idan ka iso ka afko mata a wannan yanayi na farko dai bata shirya maka ba na biyu ta yi ka dawo ya zan sun riga sun cinye abinci kai kuma ka dawo da yunwa kaga duk sai a samu matsala ina fata an fahimta wallahu a'lam to kaga kalma at-tariq ash-shahid abin da yake nufi kamar abin da yake zuwa da walqiya malamai za mu zo mu ji suka ce walqiyan kuma wanda take bayyana idan ana cikin duhun dare ka san haske yana bayyana wato ana gane intensity na haske idan ya kasance a cikin dare aka haska shi yanzu dubu waɗannan fitilu duk hasken nan nasu ba a gani in an kashe wuta ma ba wanda zai damu amma kaddara ana sakin bayan sallar isha din nan kawai sai wani ya kashe fitilla wani zai waje ya ce lafiya ina fata an gane domin hasken su zai bayyana a lokacin to irin wannan haske to shine ake cewa afari amma anan za mu zo mu ji Allah madaukakin sarki da kanshi shi zai bayyana mana menene afari wanda ya rantsuwa da shi anan shi yasa ayan da ya biyo gaba Allah ya ce wa ma adraka ma shin me ya sanar sheka wannan afari din as-sama'u dai kowa ya san sama ake yi amma afari kalma ce wadda take garibiya a larabci ba a iya amfani da shi ba sai Allah ya ce ko ka san labarin afari al-imam sufyan thawri Allah ya gafarta mishi kamar yadda Abu Abdullahi al-Qurtubi ya bada labari a cikin tafsirin shi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an yace a cikin al-Qur'ani duk inda Allah ya ce wa manzan Allah wa ma adraka to sai Allah ya yi wa manzan Allah bayanin wannan abin a cikin ayoyin alkur'ani ina fata an gane amma duk inda Allah ya ce wa ma yudrika to wannan ba a gaya wa manzan Allah sirrin wannan magana malamai kenan magada annabawa shi kuma ka ji abin da ya gano da haka ya rage kai ma yanzu ka je ka bincika haka ne ko ba haka bane shi dai ga abin da ya faɗa yace duk inda Allah ya ce wa ma adraka sai ya faɗi wani kalma a gaba to Allah zai yi wa manzo Allah bayanin wannan abu amma aka ce wa ma yudrika to nan ba a gaya wa manzo Allah ana barin abin ne a goyi ina fatan jama'a an gane Allah ya sa mu dace to anan kaga ya zo da wa ma adraka ne ko to ga bayanin shi ya biyo baya Allah ya ce an-najmu at-thaqib wani tauraro ne wanda yake da haske ko yake da wato kuna ina fata an gane wannan tauraron shi Allah ya rantsuwa da shi cewa was-sama'i wa qari to wace tauraro ce wannan kowane tauraro ne malamai sun kai sun komo wajen dauko fassara daga manyan malamai tun daga cikin sahabbai har waɗanda suka biyo bayan su an samu ainihin wato wasu fassarori sun zo daga Abdullahi dan Abbas da Aliyu dan Abi Talib da su al-Imam Qatada da makamantansu suka ce wannan an-najmu saqibu dinnan wani tauraro ne wanda shi kaɗai ne yake a saman bakwai ina fata an gane sunan wannan tauraron az-zuhal an gane wannan da kyau ko wasu malamai kuma suka ce a'a wannan tauraro shine tauraro da kaji ake kira da surayya ina fata an gane wasu malamai suka kai matuka wajen cewa wato tauraro ne na musamman wanda idan dare yayi to yakan saukowa daga wurin shi a can sama ta bakwai sai ya dawo wajen taurari ɗan uwan shi a nan sama ta ɗaya ina fata an gane to a lokacin da yake saukowa daga saman nan ta bakwai shine yake tahowa da wani irin walƙiya to wannan walƙiyan shine afarik din da Allah ya rantsuwa da shi kamar yadda idan lokacin komawan shi yayi idan ya tashi komawa zaka ga ya ainihin wato ƙara sakin wannan walƙiyan shine sai ya taho a matsayin afarik din to shine Allah yake rantsuwa da shi ina fatan jama'an gane wannan duk fassarori ne malamai suka yi idan ka je ka karanta ainihin tafsiru a tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari zaka samu waɗannan bayanai haka sa al-Imam al-Bagawi duk sun kawo waɗannan a cikin tafsiran su tare da shi Abu Abdullah al-Qurtubi a cikin al-Jami'u shi ya ahkamul Qur'an Allah ya sa mu dace to bayan da Allah ya rantsuwa da waɗannan ababe sai Allah madaukakin sarki ya ce in kullu nafsin lamma alaiha hafizu wato babu wani rai sai da ya zan Allah maɗaukacin sarki ya kawo wannan ran abinda zai tsare shi zai kula da shi har al-imamu abu abdullahi al-qurtubi a cikin tafsirin shi ya kawo wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda annabi yake cewa Allah maɗaukacin sarki ya sanya wa kowane ɗan adam wato mala'iku da suke tsaren shi guda 140 ko 170 akan idanka kawai mala'ikun da suke ba idanka tsaro to su wajen guda bakwai ne ko shida ko mun fahimta jama'a wanda su aikin su su ne su kare ka daga duk wani abu da zai cutar da kai matukar ba wai Allah ya riga ya kaddara cewa wannan abin zai same ka ne ba ka ji yadda Allah ya bada tsaro a kanka ina fata an gane to waɗannan a a mala'iku kamar yadda muka ji su ne Allah yake ishara a kansu cewa in kullu nafsin lamma alaiha hafizu babu wani rai sai da ya zan akwai mala'iku da suke tsaron shi tare da wancan hadisi malamai sun ce bai inganta ba amma dai abinda ake cewa a nan babu shakka Allah ya bai wa ɗan adam wasu mala'iku waɗanda kariya suke gare shi za mu zo mu ji ƙarin bayani insha Allah bayan nan sai Allah madaukakin sarki ce falyanzuril insanu mimma khuliqa dan adam ya tsaya ya la'akari mana ya dubi menene mafarin halittar shi menene maddan da Allah ya fara halittar ka daga gare shi ai ba yadda kake dinna a haka ka zo duniya ba ka faro ne daga wani source to menene source din na halittar ka in baka san shi ba sai Allah ya ce khuliqa min ma'in dafiqin wani ruwa ne wanda a sadda ya tashi zuwa tunkuda sashin su yake wa sashi saboda ruwa ne da yake zuwa da halittu bila adadi hatta masu ilimin kimiyya irin na zamani sun tabbatar da cewa a cikin dugon wato ruwan da Allah ya halicci dan adam ruwan maniyi kenan dugon shi daya one drop ana samun sperm cell sama da dubunnai a cikin shi shine nace sama da dubunnai babu ainihin wato limitation ina fatan an gane idan nace dugo ba wai duka ruwan maniyin da yake zuba a lokaci ɗaya ba fa a drop dugon shi ɗaya ta yadda in ka sa ruwa a hannu haka in ka daga za ga yana diga daidai ko to digon wannan maniyin guda ana samun dubinnan wato sperm cell wasu irin kwayan halitta wanda daga ciki ne Allah yake yin kai dan adam din nan guda ɗaya shi wa asadda namiji yake zubar da wannan ruwan maniyi digon da ake samu a ciki to ba wanda yake sani iyakan shi ma'ana da za a tattara ruwan mani da namiji yake zubarwa a lokacin da ya sadu da iyalin shi sai a rinka ɗiga su ɗai haka an fahimta ko to idan aka ji wannan ɗigon guda ashirin ne guda tamanin ne guda ko nawa ne to a kowane guda ɗaya da aka ce akwai thousands wato hundreds of thousands sai ka ninka su da ainihin wato sauran ɗigon shine abin da yake zuwa na halitta na ɗan adam a lokacin da namiji ya yi wato zubar da ruwan mai to a cikin wannan adadi babu iyaka shine Allah ya kaddari kai ne zaka yi scaling su tabarakallahu ahsanul khalqi to shine Allah yake tuna maka mafarinka khuliqa min ma'in dafiq ba wai duk wannan ruwan mani ne fa yake zama wada ba fa jama'a ma'ana competition ne ake yi a lokacin da wannan ruwan mani ya daga waɗannan ƙwayoyin halittar suna rige-rige wajen ɗayansu ya je ainihin haɗu da ƙwayan ƙwai wanda yake a cikin mahaifar wato mahaifiya so wanda ya riga isa nan wajen to su ne in Allah ya ƙaddari zai iya fasa wannan ƙwan ya shiga ciki sai ya je ya fertilizing daga nan sai ya fara zamowa halittar ɗan adam wani lokacin ma wanda ya fara isa saboda wahalan gudun da ya yi to baya iya surviving yana kaiwa kan kwan sai ya mace shine wannan saduwan sai ya zan bai zamo ainihin wato da da za a haifa ba karshen ta wannan kwan ya faɗo ita kuma ta yi al'adan shi shikenan jama'a haka fa halittan kowannen mu shine mu dinnan muka yi sa'a mu ne muka zo duniya amma dan adam saboda rashin duba mafari sai ya zo duniyan nan ya zama tsagere wai shi zai yi wa Allah tsagiranci jama'a muna fahimta to za dai mu zo mu ji bayani daga malamai wannan muna dan haskaka mana ne domin mu ji wai menene ayoyin suke karantarwa ne sai Allah ya ci gaba da bayanin wannan ruwan maniyi ko kuma wannan ruwan halitta da aka halitta dan adam daga gare shi Allah ya ce ya khruju shi wannan ruwan yana fita ne daga wani asali min baini sulbi daga ainihin wato gadan bayan namiji daga nan wannan ruwan yake gangarowa har ya je ainihin wato fada inda zai zama halittarka sannan kuma daga ina sai Allah ya ce wattara'i da kuma ainihin wato kirjin mace. sai an samu waɗannan guda biyu sun haɗu sannan ne fa ake tsammanin a haifi ɗa ko a haifi wato mutum a matsayin ɗa da aka haifa sai an samu wannan musharaka daga abin da zai gangaro daga gadon bayan mahaifi da kuma abin da zai tsatsako daga kirjin mace shi ma za mu zo mu ji maganganu da malamai suka yi suka ce a kirjin nan wani wato wuri ne da yake tsakanin kafaɗan ya mace da kuma ainihin wato tsakiyar kirjinta wasu suka ce daga ainihin abin da yake zamowa nonuwanta ne daga nan ne suke gangarowa da haka kamar yadda namiji yake fitar da ruwan mani haka ita ma mace take fitar da ruwan mani shine aka taba samun ummu salama Allah ya kara mata yadda uwar mu ne ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka yi wa annabi tambaya cewa mace ce ta yi bacci sai ta yi mafarkin irin wato abin da namiji yake yin mafarki in yi bacci shin za ta yi wanka annabi ya ce sosai kuwa ita ma ta yi mafarki har ta fitar da maniyi za ta yi wanka ummu salama ta ce to mace ma tana fitar da maniyi ne annabi ya ce jiki dai tana fitarwa mana ta yaya ake samun kamanceceniya in ba ta sanadiyan fitan maniyi ba kamanceceniya wajen haihuwa ka ji dan sadara ne annabi ya wannan karatu amma ka shiga ilimin wato a tsarin halittar dan adam a ilimin malaman kimiyya na zamani to darasi ne mai ainihin wato fa'i ta yadda ake gano yaya wannan halitta yake zamowa shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dan faɗi a cikin wannan hadisi to da malaman suka yi bincike sai suka gano abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi a cikin hadisin nan yadda yake kasancewa shine idan saduwa ya kasance tsakanin miji da mata to wanda ruwan mani shi ya fara zubowa shi yake bitaminin irin jinsin halittar da za a samu idan ruwan maniyin namiji ya fara zuba to alama kenan wanda yake alamta cewa za a samu ɗa ne namiji idan kuma ita macen ta fara kawo wannan ruwan to dalili kenan akan cewa ɗaya mace za a haifa sannan wanda nashi ya fi yawa kuma to shi yake alamta wane ne ɗan zai yi kama da shi ko kun fahimta jama'a ma'ana namiji ya fara kawo ruwa sai kuma ya zan na mace ne ya fi yawa to za a yi fi namiji amma zai fi kama da mahaifiyar shi idan ko ita macen ta fara kawowa amma ruwan namijin shi ya fi yawa to za a nufi ya mace sai kaga kamar an tsaga uban biyu ne sarki ya tabbata ga Allah ka ji karatu daga manzon Allah wake maganan wani biologist ko wani anatomist ko wani wane ne ko wani wane ne dole sai an dawo an koyi karatu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a an fahimta ko to haka manzon Allah yake fa aina yakunu shaba ta ina ake samun kamanceceniya in ba dan mace ma na kawo ruwa ba jama'a an fahimta wannan da kyau ko to wannan ruwan da mace ke kawowa shine Allah ke faɗin source din shi cewa at-tara'ibi ne daga ainihin wato a kirjin mace ne shi kuma namiji min baini sulbi daga ainihin wato kashin gadon bayan shi shi yasa daga lokacin da ɗan namiji ya samu matsala a kashin gadon bayan shi shikenan babu magana kuma haihuwa ta tare da shi ina fatan jama'a an gane Allah ya sa mu dace to da Allah ya tuna wa ɗan adam mafarin shi Allah ya ce ya tsaya ya kalli asalin halittan shi ka gane cewa kai ba kowan komai bane jama'a ina fata an gane wannan zai sa ka ƙara ƙasƙan da kanka ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce innahu ala raj'ihi laqadir bayan Allah ya halicci ɗan adam daga wannan sources din to kuma fa ya sani cewa Allah na da ikon ya mai da shi inda ya fito da shi malamai suka ce akwai fassara biyu a ƙarƙashin wannan fassara na farko shine wannan digon maniyi da aka ce shine source na halittanka da Allah ya ga dama sai ya umarci wannan ruwan mani ya yi riba ya koma inda ya fito ka ki zuwa duniya sai me zai faru ba abin da zai faru innahu ala radi'ihi laqadir ma'ana Allah na iya mai da ruwan maniyi namiji ya koma bainis sulbin shi haka na mace ya koma tara'ib dinta shi kenan sai a fasa halittar gadon jama'a fahimci wannan da kyau ko wasu kuma suka ce fassara na biyu shine ana nufin bayan an halicce ka din ka zama abin da ka zamo a duniya to idan Allah ya kashe ka zai kuma iya sake dawowa da halittar ka kamar yadda a da can ba a ma taɓa yin ka ba aka yi ka innahu ala raj'ihi laqadir Allah na da iko ya sake dawowa da kai bayan mutuwa shi yasa a wani ayan Allah ya bayyana cewa dawowa da kai din ma ai shi yafi sauki Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwa dha'fan wa shayba Allah yake yakhluqu ma yasha Allah ne ya halicce ka tun a lokacin asalin ka rauni ne bayan wannan raunin ka zo kai karfi to bayan wannan karfin kuma Allah zai zake mai da rayuwarka ya koma mai rauni daga nan kuma sai furfura sai tsufa daga nan sai mutuwa Allah ya ce shi ne mai halittar abin da ya ga dama tabarakallahu ahsanul khaliqin jama'a kaga wannan zaka iya cewa shi ne hanya ɗaya ɗaya ko da ake iya samun halittar wato ɗan adam to amma dan Allah kuma ya nuna maka cewa fa halittar nan fa ikon shi ne sai kuma Allah ya buga maka misalai na wasu halittu wanda su kuma ba ta waɗannan hanyoyin aka same su ba dauki annabi Adam a matsayin misali shi daga sulbin wa yazo daga tarayib din wa yazo amma Allah ya halice shi gobe halice shi ba ya halice shi jama'a fahimta so Allah shine yahluqu ma yasha yake halitta abin da yaso ka iya cewa to ai ban da shi ai kuma ba a ƙara yi ba duba halitta annabi Isa shi annabi Isa daga sulbin wa yazo amma kuma sai Allah ya kawo mishi ainihin wato uwa wadda ita ta haife shi jama'a fahimta ko to ka iya cewa eh ai dole dama sai dai daga jikin mace za a haihu to duba Hawwa'u ita kuma daga cikin wa aka same ta daga namiji ita kuma babu uwa jama'a an fahimta ko so wannan Allah ji yana nuna mana ne mu gane cewa shi fa mai iko ne akan abin da yake amma Allah madaukakin sarki yana kawo mana abubuwan ne ta yadda za mu iya hankalta mu lura mu gane mu gane cewa lalle shine kadai ya cancanta a bautawa yanzu duk waɗannan misalai da Allah ya buga mana ba bai isa kawai mu bauta wa Allah ba jama'a kaga shi duk wanda yake bauta wa Allah in Allah ya azabtar da shi ranar lahira Allah bai zalunce shi ba shi sa Allah ya ce baya zaluntar kowa inna Allah la yazlimu mithqala dharra Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri Allah ya ce yawma tubla sarair to duk wannan rantsuwa da duk waɗannan abubuwa da Allah ya ce dan adam ya tsaya ya lura da su menene wato jawabin da zai biyo bayan waɗannan jawaban shine Allah yake cewa akwai ranan da fa za a yi tonan sirri yawma tubla as-sara'ir duk abubuwan nan da kowa ke yi a koyi ai kai kaza ba wanda ya sani ka je ka hada kaza ba wanda ya sani kai kuma ka san ka aikata wannan abun ba daidai bane to Allah zai tono wannan abun sai al'amari ya bayyana za mu zo mu ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a wannan rana abinda kowa ya aikata a boye sai Allah ya fito da abin fini sai a manna a duwawun shi ma'ana kowa ya gani ta takashin shi kenan ba haka mutum yake ba shine kana ganin kayi shi ne a boye to ga nan ana gani ta bayan ka sai baka san ma ana gani ba ina fatan jama'a an gane shi yasa tsakaninka da Allah ya zama cikinka da banka to ainihin akwai tsoron Allah a ciki shine wasiyar da annabi yawa al'umma karshe-karshe a lokacin da zai ban kwana da su annabi ya ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla ina muku wasiya da jin tsoron Allah madaukakin sarki a koye da kuma a sarai ittaqillaha haythu ma kunt ka ji tsoron Allah a duk inda kake saboda akwai ranar tubular sarai to tun kafin a zo a tona asirin abubuwan da kake yi da kake ganin ai ba wanda ya gani to kai marmaza ka gyara tsakaninka da Allah ta hanyar tuba ta hanyar aikata ayyuka kyawawa kafin mutuwan ka zo Allah ya sa mu cika da imani sai Allah ya ce famalam a wannan ranan idan aka tona asirin dan adam abubuwan da yayi su a koye ya fito mutane kamar mummuni amma can bayan idan mutane shedani ne ina fata an gane ga abubuwa nan kala kala mutane na yi za a je a ainihin wato saba wa Allah idan aka rage tsakanin mutum da Allah ba kowa amma in ya fito bainan jama'a ya nuna wa mutane ya fi kowa jin tsoron Allah to irin waɗannan halaye ne Allah yake cewa a wannan rana idan Allah ya tona fama lahu min quwwa ba shi da wani ƙarfi a karan kanshi da zai hana Allah ya azabtar da shi wala nasiru sannan ba shi da wani mataimaki ta wajen shi kamar yadda shi ba zai iya taimakon kanshi ba haka ba wani da zai iya zuwa ya taimake shi ranan kowa ai nafsi nafsi yake ko Allah Ubangiji ya samu dace. Waɗannan ayoyi su ne al'imamu Ibn Kafirin zai aini wato yi mana bayanai yake cewa, Yuksimu tabaraka wa ta'ala bis sama'i wa ma ja'ala fiha min alkawakibin nayyira wa li hadha qala ta'ala was sama'i wat ta'iq Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da sama da kuma taurarin da ya saka a wannan saman da suke haske suke walƙiya Allah yana yin rantsuwa da su shi yasa Allah yake cewa ya rantse da sama kuma ya rantse da ainihin wato wannan haske da yake bayyana daga cikin sama sai Allah ya ce wa ma adraka mat-tariq ka san menene at-tariq din nan da ake rantsuwa da shi thumma fassarahu bi qawlihi sai Allah ya fassara da zancen shi da yake cewa an-najmu thaqib wani tauraro ne wanda yake da haske haske mai kuna qala qatada wa ghairi al-imam qatada da yazo fassara wannan aini wato haske yace innama summiya an-najmu tariqan li'annahu innama yura bil-layli wa yahtafi bin-nahar saboda wani haske ne wanda da daddare kadai ake gani amma in gari ya waye ba a ganin wannan hasken kaga yanzu duk yadda kake ga kallon sama ba za ka ga hasken wani tauraro ba amma dare na yi fa sai ka gansu fayau sun bayyana a sama to duk abin da yake iya bayyana cikin dare irin wannan shi ake cewa afari yace wa yu'hadu ma ja'a fil hadith sahih abin da zai taimaka mana wajen fahimtar wannan ainihin wato jawabi shine abin da ya zo a cikin hadisi ingantacce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana an yatruqa ar-rajula ahlahu taruqan kada mutum ya rinka afkowa iyalin shi bagatatan ba tare da ta tsammaci dawowar shi ba a cikin dare to kaga wani lokaci annabi ya ce kada mutum ya dawo wa iyalin shi yana nufin cikin dare to tauraron da Allah ke rantsuwa da shi shine wanda yake bayyana cikin dare muhalli shahid shine yace a ai ya atihim fuj'atan billahi mutum kawai afko wa iyalin shi fuj'atan ba tare da ta tsammaci dawowar shi ba sai ka gaishe a tsakar dare jama'a gane wannan da kyau ko وفي الحديث الآخر أو أنا حديث كما النبي صلى الله عليه وسلم yake yin addu'a yake cewa illa tariqan yatruku bi khairiha ya arhamar rahimin aw bi khairin ya arhamar rahimin akwai riwayoyi ne mabambanta an fahimta ko akwai wanda yazo da ya rahman tare da shi hadisin asalin shi ma bai inganta ba ina fata an gane wannan addu'a da ake dangana ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba jama'a an gane wannan da kyau ko al'imamu abu abdullahi al-kurtubi ya kawo cikakken lafazin hadisin a cikin wannan jami'ul bayan ɗin shi a mujallar na shida shafi na 172 ina fata an fahimta to abinda hadisin ke cewa shine Allah ina neman ka tsare ni daga duk wani abu da yake afkawa mutum da daddare ko da rana sai ya ce banda abin da ke afkowa da alkhairi ya Allah Ubangijin wato mai jin kan masu jin kai ko kuma ya Allah mai rahama ina fata an gane to kaga anan wasu malamai sai suka fassara da cewa dalilin wannan hadisin da annabi yake cewa a'udhu bika mimma yatruku bil-laili wan-nahar sai suka ce ba wai lallai sai abin da ke bayyana ba cikin dare kadai ko kun fahimta tunda har annabi yace bil-laili wan-nahar shine muhallin shahid wallahu a'lam wa qawluhu ta'ala a wani fadin annabi sallallahu alaihi wa sallama a fadin Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa an-najmu saqib to as-saqib din me shi shine sai yace qala ibn abbas al-mudhi'u wato mai haske wanda yake da haske haske kwarai da gaske wa qala suddi al-imam suddi shi ko yake cewa yaqabu shayatin wanda yake kona shaytanu shine haske ne in ya cika haske to sai ya rinka kuna kuma kalli rana saboda ya cika haske sai kaga kuma yana kuna ina fata an gane kamar irin waɗannan fitilu ne fitilan da ya fiye haske kalli irin halojin in ka taba shi ne zaka ji zai kona ka ne to shine at-taqib din ina fata an gane idza ursila alaiha yayin da aka aika wa shaydanu waɗannan ainihin wato haske sai ce Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ai babu wani rai sai da ya zan Allah ya aiko mishi wanda zai rinka tsaron shi an gane ko ai kullu nafsin alaiha min Allah hafizun yahrisuha min al-afat kama qala ta'ala kowane rai yana da wanda Allah ya aiko mishi wanda zai rinka tsare shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi Allah madaukakin sarki yana da ainihin wato masu kawo mishi rahotanni wanda suke tsaron dan adam gaba gare shi da baya gare shi ya suke da shi yahfazunahu min amrillah suna tsare dan adam daga duk wani al'amari da Allah ya umarni wa qawluhu ta'ala wannan Allah madaukakin sarki da a gaba da Allah yake cewa fal yanzuril insanu mimma khuliqa dan haka dan adam ya tsaya ya duba mana menene inda Allah ya faro halittar shi ne al-imam ibn kathir yace wannan tanbihun lil insan fadakarwa ne ga dan adam ala dha'fi aslihi akan irin yadda asalin shi ya kasance abu ne mai rauni allazi khuliqa minhu wanda aka halice shi daga gare shi wa irshadin lahu wa irshadin lahu ila al-i'tiraf bil mi'ad sannan kuma ya ƙara nuna mishi akan cewa ka tsaya kai tunanin makomanka ranar tashin alkiyama zadul ma'ad ko to ya tsaya yi la'akari da makoman shi a ranar lahira li'anna man qudira 'ala al-bida'a domin wanda yake da iko ya halicce ka a karan farko fa huwa qadirun 'ala al-i'ada bi tariqil aula irin wannan zai iya maida ka maidawan ma shine yafi cancanta jama'a an gane Allah ya sa mu dace kama qala ta'ala kama yadda Allah ya faɗi a cikin suratul rum wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dai ya hakuri kullun ana cikin karatu ana dauki jama'a an fahimta ko wato Allah madaukakin sarki sai yake bayyana cewa a shi wannan dan adam idan ya koma ya dubi asalin shi ya dubi mafarin shi to zai gane cewa Allah da ya halice shi a lokacin da babu shi to ya fi cancanta a ce yana da ikon ya dawo da shi bayan an samar da shi shine misalin da muka buga a darasin da ya gabata cewa mutum ne zai zai zai dinkin kaya sabo a lokacin da kayan yake falle yake kyalle to bayan ya samar da wannan dinkin in dinkin ya farke yanzu jona shi zai mishi wahala ba zai mishi wahala ba kaga a cikin dan adam kenan to ina kuma ga Allah ta'ala Allahu anil misal Allah ya fi karfin a buga mai misalai da abin da yake cikin halittu Allah ya sa mu dace da haka Allah madaukakin sarki yake cewa Allah shine wanda ya samar da halittar ɗan adam a karan farko sannan kuma zai ƙara maido da halittar bayan ya gama rayuwar shi ya mutu wa huwa ahwanu alai yin haka kuma ya fi wa Allah sauki ya fi komai sauki Allah ya haka sannan Allah ya ci gaba da cewa khuliqa min ma'in dafiq ya'ni almani yakhruju dafiqan min ar-rajuli wal mar'a Allah ya ce ya halicci dan adam ne daga ruwa wanda yake tunkudan juna wato ruwan maniyi kenan da yake tunkudowa daga jikin namiji da kuma mace fa yatawalladu minhuma alwalad sakamakon waɗannan ruwan maniyin guda biyun sai a samar da halittar dan adam sai a haifi yaro bi iznillahi azza wa jalla amma wannan haihuwan to da izinin Allah ne madaukakin sarki na'am inda zaka gane ba wai kuma iya ruwan maniyin ne kawai yake zama waɗan ba a'a sai kuma Allah ya bada izini akwai wanda yanzu sun yi aure sama da shekaru hamsin amma ba su taɓa haihuwa ba haka ne ko ba haka bane kuma za ka ga suna saduwan kuma duk suna fitar da ruwan maniyin Allah ne bai yarda su haihu ba a daidai lokacin da za ka ga daɗe wanda waɗannan suka yi ba su haihu ba da za a samu wani kuma ya je ya zina da wata so ɗaya gyal sai kuma ya zama ciki ina fata an gane jama'a ashe wannan ya nuna al'amarin da a hannun Allah yake izinin Allah ne kadai shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa yahabu liman yasha'u dhukura inahan ko wa yahabu liman yasha adh-dhukur wa aw yuzawwijuhuma aw yuzawwijuhu dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah madaukakin sarki shi yake baiwa wanda ya so haihuwar ƴaƴa maza wanda Allah ya ga dama kuma ya ba shi haihuwar ‘ya'ya mata, in Allah ya so ya ga dama kuma sai ya haɗa wa wani maza da mata, a cikin rahman shi kuma da ikonsa wanda ya ga dama kuma ita sai a bata waji, ba ta taɓa jin ma yaya ciki ke shiga ba, ballantana ta ɗauki ciki ta haihu. Haka Allah yake al'amarin shi, don haka kaga ashe abin ba wai ƙarfin iya zubar da maniyin ba ne kawai, a'a bi iznillahi da izinin Allah, Allah ka sa mu dace. dan haka malam yake cewa wali hadha qala shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa yakhruju min baini sulbi wat tara'ib waɗannan ainihin wato ruwan suna fitowa ne daga gadan bayan namiji da kuma kirjin yamaci ya'ani sulbir rajuli wa tara'ibil mar'a wa huwa sadriha wato kirjinta kenan qala shabib ibn bashr aw ibn bishr an ikrima an ibn abbas wannan malami ya karbo fassara daga abdullahi dan abbas da yazo zai fassara wannan aya fadan Allah ya khruju min bainis sulbi wa tara'ib yace sulbin rajuli wato gadan bayan namiji wa tara'ibil mar'a da kuma irjin mace asfar raqiqun la yakunu alwaladu illa minhuma wasu ruwa ne da suke zuwa daga ainihin waɗannan wurare guda biyu ruwa ne wanda yake gayi nan mai launin ruwan ɗaurawa sannan mai mara ƙarfi raqiq mara ƙarfi to sai sun haɗu sannan Allah yake kaddaran haihuwan wato halittan namiji ko mace dan adam kenan Allah ya sa mu dace bayan nan sai Allah madaukakin sarki yake cewa innahu ala raj'ihi laqadir to bayan Allah ya halicci wannan halitta to yana kuma da iko ya maida wannan halitta daga inda ya samu daga ma'ana daga asalin shi kenan ko sai malai yace fihi qaulani akwai fassara biyu da malamai suka yi anan ahaduhuma fasara na farko ai Allah madaukakin sarki qadirun ala rad'i hadha al-ma'i dafiq ila maqarrahu alladhi kharaja min Allah mai iko ne ya maida wannan ruwa daga inda ya fito ma'ana ya zan bayan ya fito ya sake komawa wannan wajen to Allah mai iko ne akan haka daga cikin malaman da suka fassara wannan fassara akwai malam mujahid da ikrima da waninsu magana na biyu shine innahu ala rad'i hadha al-insan al-makhluq min ma'in dafiqin ay i'adatuhu wa bi'thahu ila ad-dar al-akhirah laqadir Allah na da iko wannan halittar da ya samo asali daga waɗannan ruwa guda biyun nan bayan ya zamo dan adam an halicce shi ya gama rayuwa ya mutu to Allah zai sake tayarwa da shi ya maido da halittar shi sai ya kai shi gidan lahira ya je mishi misali Allah mai iko ne akan waɗannan abubuwan mai su sai Allah ya ce wace rana ne Allah ke da ikon ya dawo da wannan halitta yawma tubla sara'ir ranan da Allah zai tona wato asirin abubuwan da mutane suka yi a sirrance ake kuskus kuskus ba a san wani ya ji to Allah zai tona asiri a wannan rana ay yawmal qiyama ranar tashin alkiyama kenan tubla fihi saraya Allah zai bayyana abubuwan da aka yi a sirrance ay tuzhir wa tabdu wa yabqa sirru alaniya wal maknun mashhura Allah madaukakin sarki zai tona asirin abubuwan da mutane suka yi na sirri suka aikata a koye Allah zai bayyana shi kuma ya shahara abun kowa ya gani kaga kunyar ranar babu iyaka kenan Allah ya kyauta abinda a nan duniya ba ka son wane da wane su gani a ranar lahira duk duniya sai su gani magana ba ya kare ba ba shi maganin kada a yi kada a soma ina fata an gane wa kasabata fi sahihaini mala yace hadisi ko ya inganta a cikin bukhari da muslim an ibn umara daga abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace يرفع لكل غادر لواء عند استئه za a yi wato taga a ranar lahira kenan duk wani abu da mutum ya yi na ainihin wato rashin gaskiya da ya yi su a ɓoye to za a kafa wani tuta a daidai duwawun shi sai a manna wannan abin da ya aikata kaga shi kenan duk wani ɓuya ya bayyana kenan ko sai Allah ya manna shi a wajen yuqalu sai a rinka cewa kun ji ma sai an yi shela ma'ana kada ma wani bai gani ba ko tunda ai za a iya manna wani abu amma kai hankalinka bai wajen ba to amma sai a yi shela hankalin kowa ya dawo wajen sai a ce gadratu fulani ibn fulani jama'a kun ga abin da wani dan wani yayi rashin gaskiya akai a nan duniya abin da ya sata abin da ya koye ya aikata abin da ya yi gadara a cikin shi yau gashi kowa ya zo ya karanta kama an manna sambal ko Allah ya kiyaye kaga da abinda aka ce an manna shi a sambal kuma buya ya kare jama'a ina fata an gane wa qauluhu ta'ala fadan Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa famalahu to shi irin wannan dan adam a irin wannan rana ba shida ai al-insana yawmal qiyama min quwwatin ai fi nafsi ba shi da wani karfi da zai buge mala'ikan da aka ce zai manna wannan asirin nan nashi ko yana da wannan karfin ba shi da shi wato a karan kanshi kenan ba zai iya tare wannan abu ba wala nasirin waɗanda kuma suke ziga shi a nan duniya ba za su iya zuwa su taimake shi ba ina fata an gane Allahumma inna nas'aluka min khairiha wa na'udhuka min sharriha dan haka ai min kharijin minhu ai la yaqdiru ala an yanfadha nafsahu min azabillah ba shi da iko da zai iya tsiratar da kanshi daga azaban Allah wala yastati'u lahu ahadun dhali ba kuma wanda yake da iko ya tsiratar da shi daga wannan Allah ubangiji ya sa mu cika da imani daga nan sai Allah ya ce was-sama'i dhatir raj'i Allah ya ci gaba da bamu labarin abin da zai faru a wannan rana na'am والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل na'am وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا bayan nan sai Allah ya ƙara yin rantsuwa bayan rantsuwan da ya gabatar a baya kuma da maganan da ya tabbatar Allah ya ƙara cewa wasama'i zatir rajul ina rantsuwa da sama wanda yake mai da abubuwan da yake zuwa daga cikin ta na arziki wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun malamai suka fassara wannan da cewa ruwan sama da ke sauka kenan kaga ruwan sama ya sauka bara ko gashi bana an ƙara dawowa ciki ga ma iskan shi nan ma ya taso ko ashahi don dan Allah ya raya mu muka kai baɗi kuma zai ƙara dawowa da shi to shine as-sama zatu raji mai dawowa da arzikin da Allah ya saka a cikin ta ba dan Allah ya yi wato irin wannan arziki a sama ba to babu da babu da babu wani halitta wanda zai rayu ina fatan an gani sannan Allah ya ce wal ardi zati sad'i sannan ina rantsuwa da ƙasa wanda shi kuma yake tsagewa shi ma bayan abin da zai sauko daga sama ya sauka shi kuma sai ya fitar da abin da Allah ya kaddara a cikin ta shine sai a je a yi shuka a ainihin wato yi dashe idan ruwa ya sauka sai ya tsage ya fitar da wannan tsiron a samu hatsi a samu kayan marmari a samu duk wani abu da ake nema ina fata an gane sai Allah ya ce Allah ya ce innahu lallai shi wannan alqur'ani da kuke karantawa dalilin rantsuwan kenan ko la qaulun fasl wani magana ne wanda yake bayani dalla dalla bayani da yake gamsashe kaga shi yanzu duk muna ji ba jama'a duk ayan da aka karanta sai ka ji ashe wani bayani ne yake dauke da shi mai fa'ida kuma gamsashen bayani wanda da mutum zai tsaya kan shi da ya huta a duniyar nan a lahira kuma ya koma ya- ya- ya samu rahaman Allah ina fata an gane shine za ku zo ku ji Abdullahi dan Mas'ud yake cewa da qaulun faslun haqqun gaskiya ne alqur'ani yana da magana dalla dalla ne fassale abubuwa wa ma huwa bil hazl Allah yake ba maganganu ne na a- a a wofantar da shi ba wato magana ne na gaskiya ba maganan wargi bane ina fata an gane da haka kada ka ji wani al'aya a cikin alkur'ani Allah ya faɗi wani hukunci kai ka ɗauka cewa da Allah wannan ai ba wani abin a saurara bane a Allah ya ce ma huwa bil haqq Allah ya ce innahum yakiduna kaidan ai su waɗannan kafiran waɗanda suka ki imani da alkur'ani suka ki gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna shirya wasu makarkashiya ne a cikin zuciyarsu wa akidu kaidan ni ma Allah ina shirya nawa kaidin sai a ga wanda ya iya shirya kaidi kenan ko kaidin Allah mai warware nasu ne kuma mai saka su a cikin bala'i ne da su ba za su iya fita a cikin shi ba da haka su je su ci gaba da kulla nasu Allah madaukakin sarki zai shi ma shirya musu sai Allah ya ce famakilil kafirina amhilhum ruwaidan dan haka kafirai ba komai suke jira ba an bar su ne su dan yi rayuwa irin yadda ake cewa kamun ragon layyan nan ka duba ragon layyan aka tirke shi abincin shi baya yankewa da zarar an ga dusta zai ƙara sai a ce a ƙaro mai abincin nan ana yin haka ne don ya rayu ya tsawon rai a'a ana jira ranar sallah ne a saka mushi wuka to shine Allah yake cewa fa magilil kafirina ka rabu da kafiran nan su ci gaba da waɗannan ɗan rayuwar nan abinda ake son su rayu akwai ruwaidan wani ɗan lokaci ne kaɗan amma ba za su gane ba Allah ya sa mu dace malam yace qala ibn abbas abdullahi dan abbas Allah ya kara mushi yadda yake cewa was sama'i zatir raj'i arraju almatar ruwan sama kenan da yake sauka ya kuma sauka ya kuma sauka daga nan ne yan ilimin wato sciences suke samun a menene water cycle barakallahu fikum water cycle ina fata an gane wato a ce ruwa ya sauka ya ji ya taru rana ya zo ya haska ya yi evaporating ya sake komawa cikin cloud cloud ya rike shi ya sake saukarwa a matsayin rainfall ko haka yace wa anhu haka daga Abdullahi dan Abbas an samu fassaran cewa wannan as-sama'i da Allah ya rantsuwa da shi da yace zatir rajuli sai yace huwa as-sahabu fihi al-matar waɗannan jido kenan da suke rike da ruwa ina fata an gane wa qala qatada al-imamu qatada shi ko yace ma'anan wannan aya tarji'u rizqul ibad kullu 'amin arzikin bayi ne Allah ke sake dawowa da shi a duk shekara da za a yi wani shekara da Allah zai rike ruwan sama ya ki sauka za ka ga yadda za a yi fama da talauci daga nan za ka gane ashe duk wani sirrin arziki yana cikin ruwan sama ne don haka duk sanda ruwan sama ya sauka kowa ya nema arzikin shi jama'a ka je ka sari fili kai noma ka ga yadda Allah zai azanta ka amma ka zauna ka ƙi yin komai kana cewa kana fama da talauci da talaucin za ka mutu ina fatan jama'a an gane kwarai da gaske ai sirrin arzikin Allah ya gaya mana shi to me ya rage kawai ka je ka faddare shi innahu laqawlun faslun alqur'ani yake magana kuma maganar qur'ani gaskiya ne jama'an gane wannan da kyau ko dan haka yake cewa walaula zalika da ba dan arzikin wato al'umma da Allah ke dawowa da shi ba duk shekara la halaku wa halakat mawashihi da sun hallaka da kuma duk wani abu da suke ainihin wato tunanin abin amfani ne gare su da ya hallaka ba su ba ba dabbobinsu ba wa zai rayu cikinsu duk hallaka za su yi jama'a wa qala ibn zaid tarji'u nujumiha wa shamsiha wa qamariha yatina min hahuna yace ma'anan was-sama'i zatir raji shine waɗannan taurari da suke a sama su tafi su dawo yanzu kaga ba ga rana ba yanzu muna gani shi zuwa dan anjima in aka neme shi za a gani ya tafi domin Allah ya kaddari za a wayi gari gobe me zai yi sai sake dawowa zafin raji din kenan ku dubi wata da taurari in dare in dare yayi za a gansu amma yanzu da gari ya waye fa ba a ganin su zuwa lokaci kaza za su sake dawowa shine wannan malami shi ma ya wannan fassara da haka yace wal ardi zati sadi sai kuma kasa wanda yake tsagewa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace ma'anan shi huwan sidaiha anin nabat shine tsagewa da ƙasa yake yi a lokacin da tsirrai ke fitowa a cikin su yanzu duk in ka je ka bi hanyar titi sai ka ga ga wasu ciyayi nan kore suna fitowa a watannin baya ko a kwanaki da suka shuɗe ina waɗannan ciyayi suke babu su ba ma kaga yanzu ƙasa ya tsage sun fara fitowa daga cikin ƙasar to shine wal ardi zati sadi abinda Allah ke rantsuwa da shi kenan sai Allah ya ce innahu laqawlun fasl Abdullahi dan Abbas yace haqqun gaskiya ne wannan magana Allah madaukakin sarki ya faɗi zance wanda yake bayani dalla dalla kuma na gaskiya wama huwa bil hazli ai bal huwa haqqun jiddun wato gaskiya ne wanda babu ainihin wargi a cikin shi sai Allah ya baiwa kafiri labarin abin da zai faru gare su Allah ya ce innahum yakiduna kaidan ay yamkuruna bin nasi fi da'watihim ila khilaf alquran suna shirya wa mutane makarkashiya ne suna musu makirci ta hanyar da suna jan hankali su koma zuwa ga wani abin da ba alqur'ani ba ga ne yanzu za ku ga suna ta dauke hankalin mutane daga alqur'ani yanzu mutane suna tasowa ba sa sha'awa su je makarantun da za su koyi karatun alqur'ani kamar yadda suke sha'awa su je makarantun da za su koyi abin da ba qur'ani ba haka ne ko ba haka bane yanzu a gida an kaje ka samu wato yara a gida wannan ya dage ya ce shi karatun alkur'ani zai koya da tafsiri da sunna da haka shi a sa shi a inda zai je samu karatun qur'ani shi kuma wannan yaro an sa shi yana karatun injiniyarin wannan yana medicine idan aka tara yaran gidan sai ka ji iyayen na cewa duk gidan nan kowa na karatu amma ban da wani in aka ce ban da wani wa ake nufi ne karatun qur'ani kowa ya sani wato shi ake ganin ba karatu yake yi ba kaga irin yadda yahudawa suka zo suka yaki kwakwalanmu suka ɗauke mu daga karatun alkur'ani yau jama'a da za a zo wani ma'aikata ana son a ɗauki aiki ana sa a ɗauki ma'aikata sai wannan ya zo ya zo da certificate daga jami'a kaza ya yi karatun public administration yana da ainihin wato credit ko q1 ko wane ne wannan ya zo daga jami'a kaza ya yi karatun engineering yana da ainihin sakamakon kaza wani kuma ya zo ya haddace ƙur'ani da Allah wa za a fara ɗauka cikin su mahaddacin ƙur'ani shi za a ce ma wani ganganci ma ya sa ya zo masu kunama wa ma ya ce ya zo wajen interview din kaga wannan wallahi abun kuka ne kamata yi mu rinka cewa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ku ga wani sharri ba jama'a da ya ƙara faruwa a yau a da jama'a a jami'an azhar da yake misra idan za a ɗauki ɗalibi a wannan jami'a to condition na farko wanda sai ɗalibi ya cika shine sai ya zan ya haddace alkur'ani amma muka ce a da yanzu an lalata wannan condition kamar yadda a jami'o'in mu a nan kasashe namu condition din farko sai a ce sai yaro ya zo da wani credit sai ya zo da credit math da english sai sa kowane ɗalibi yanzu so yake ci math da english amma dan an ce bai iya qur'ani ba baya jin damuwa dan ma ya iya qur'ani to sai ne ina za a dauke shi dan ya iya qur'ani haka aka taba samun wata aka ɗauki wani alaran ma yaje yana koyar da 'ya'yansu a lesson a gida yana koya musu karatun Qur'ani yayyayi da wani yaro ya iya bai iya ba sai dan tula mai irin bulalan nan dai na ustazai irin dai ya dai nuna mai bai iya ba sai yaro ya fashe da kuka sai uwar ta fito a guje malam ya aka yi kuma ce a shi tuntuna ayan da ake koya mai bai iya ba sai to shine da aka buga mun da kai da kai iya Qur'ani mai ta tsina na mun gani ko shi da ya iya Qur'anin ne ya tsina na in ba karantar da lesson a gareji ba abin da kake nufi kenan balantana shi yanzu kana cewa wai bai iya aya kaza ba in ma ya iya wannan ayan to me zai mai da shi dan dai kawai an dauko ka karka koya mu jama'a kun ji halin da aka mai da tunanin musulmai musulma ce fa wannan fa yar musulmai to halin da aka mai da mu kenan akan alqur'ani a yau jama'a ba a jin yanzu dan ka iya Qur'ani dan kana tilawa dan ka iya da ka dan ka haddace ba a ganin ka matsayin komai ana ganin ka kawai dai ka na'am malam eh jama'a kun ji ko kun ji a gwamnatance har ma shela ake yi malam yake cewa sai a ce banda ma wanda ya karanta islamiya da da da arabic studies wato duk wani abu da ke da alaka da qur'ani to ba a so Sashe ba za ka yi mamaki ban aka je aka samu waɗanda suke cikin harkokin wato siyasa ko gwamnatin yau suna cewa ba ruwansu da addini. Ba za ka yi mamaki ba. A daidai lokacin da kuma za ka je ka ga su arna waɗanda suke da karatun addininsu su suke turawa ma kan gaba. Shi yasa za ka je aka ce mataimakin shugaban ƙasa sai a ce maka reverend. Ba haka ba ne? Amma shugaban ƙasa za a ce maka liman ne? Ma'adacin Ƙur'ani ne? Bai ma san Ƙur'anin ba. da haka in ka ja Qur'anin ma in ya cika zafi sai ce a kama ka ba nan muka ce an kama wani malami ba waye ya ce a kama shi in ba shugabanni wani da wani da wani ba kuma mun gane wannan da kyau ko Allah ya kiyaye da haka kun ji wannan shine makircin da Yahudawa ke yi shine innahum yakiduna kaidan suna shirya waɗannan makirci domin su kauda hankalin mutane daga karatun alkur'ani a mai da hankalinsa a kan abin da ba karatun alkur'ani ba shi ne kuma abin da muke gani to kuma waɗannan abubuwan yanzu kaga yanzu duk muna jin abin muna jin damuwa ko amma mu ma ba a karan kanmu in ba irin yanzu da ake karanta irin waɗannan maganganu ba haka muke ɗaukar abin ba wani abin a damu a cikin shi ba wani wanda ya damu za ka je ka ga an sa yaro a makarantar boko tun bai iya magana ba ba haka ba ne har ya zo ya iya magana har ya girme ya aure yana nan fa yana karatun boko baya gamawa amma karatun islamiya da yayi yayi aji uku to daga nan kawai ya samu abokai sai ya ce kai ni fa na fa daina zuwa islamiya nan shikenan ya fita kenan automatically ya fita kenan yara nawa ne suke graduate a islamiya yara nawa ne suka yi islamiya suka yi graduate aka ce lalle wannan karatun fiqhu da tarihin ya iya shi 100 bisa 100 ya ci credit a kaza ya ci distinction a kaza sannan aka aka tabbatar da cewa ya tafi ina naka sakamakon islamiya ka kawo mana gobe mu gani ba wanda yake da shi amma nan kowa zai iya kawo sakamakon secondary din shi yayi maths yayi english kuma ranar da result din shi ya fito ai yana ta nunawa ina ba ta an gane malam jibril kai gara da shi ka ci tarihi da da adab da nahu da sarfu duka ka zo mana shi a yau jama'a kun gani wannan shine hadarin da muke fuskanta wallahi kuma har yanzu mutane al'umma hankalinsu bai dawo kan wannan ba wa al'umman farko jama'a da kuke jin tarihinsu da labaran cewa sun samu nasara sun ci galaba akan arna sun yi kaza wallahi sun rike addinin su to ba zai yi mu mu samu irin wannan darajar da suka rike da suka samu ba mu ma sai mun dawo kan addini mu abinda imam malik yake faɗi kenan yace babu al'umman da za ta samu ɗaukaka sai sun koma sun ɗaukaka al'amarin addinin su kamar yadda magabata suka rike shi Allah ubangiji ya samu dace to kun dai ji irin makirci wannan wato dan bani ba ma tsaya an warware abin ba dan bani wannan kawai aka yi kaji abin ya damu kowa Allah ya kiyaye dan haka Allah ya madaukakin sarki ce wa akidu kaidan amma ni ma ina nan ina shirya musu irin nawa dan haka a ga wanda ya fi iya shiryawa ko kaga ba ma za a gwada ba ai ko yawwa Allah ya kiyaye sai Allah ya ce famahilil kafirina amhilhum ruwaida kafirai duk wannan abin da suke yi na dan lokaci ne za su yi ya ƙare amma shi na Allah in ya kama su baya ƙarewa to kaga ashe nasu ba abin a zo a gani bane ko to kar ku bari nasu din nan yayin yi wato danne na Allah mahalicci ubangijin talibai da shi yake cewa ai anzuruhum wala tasta'jil lahum ina nan ina jiran su kan ma kai gaggawan cewa sai Allah ya kama su amhilhum ruwaidan ai qalilan ai wasatara ma za ahalla bihim min al'adabi wan nakal والعقوبة والهلاك كما قال تعالى نن كدان ya rage zaka ga abinda Allah ya tattala musu na halaka da azaba da ainihin wato a ukuba wanda zai same su kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa numatti'uhum qalila thumma nattaruhum ila madha ila azabin al-ghalis zamu ainihin wato ba su jin dadi kadan amma daga ƙarshe zamu ainihin wato maida su zuwa azaba wanda yake mai tsanani wanda babu sauki a cikin shi Allah ubangiji ya tsare mana imanin mu Allah ubangiji ya ainihin wato maida mu daga cikin bayi da za su tsaya kan addini tsayuwa irin na daka Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani za mu saurara nan insha Allah saboda yanayin garin da kuma lokacin namu ya kawo sai in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu shiga tafsirin suratul a'la da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله